أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء أيها وجه شعبان هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يا تاريخ حدود ثلاثين دا حدود وما يوم عشرين دا نون عشرين دي وما يوم عشرين دا وطن شدة ميلادية دوبي دا قوم شاء Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu mai suna مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومن شيء قبل قراتمنا ماكو ماكو عند مكتر التلتاق أسئلة قادت شباب الشيعة إلى الحق ناب الضمان الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى أكراتم ليقبات أول سنسات mun kankare kalubale na tara kalubale na tara inda malam ya tambaya cewa sayyiduna al-hasan bin ali ibn abi talib radiyallahu anhuma yayi sulhu da sayyiduna muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu a daidai lokacin da yake da karfin yaki dan uwansa sayyiduna al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma yayi fito na fito da Yazidu alhali ba ya da mataimaka waɗanda za su taimake shi a yaƙi shi ne ma ya tambaya ya ce cikin su waye ya kuskure alhassan radiyallahu anhu shine ya kuskure koye abin da ba daidai ba tun da ya je sulhu da sayyiduna muawiya sayyiduna muawiya radiyallahu anhu kuma shine number one a cikin waɗanda yan shi'a suke gaba da shi in aka cikin sun yadda yayi kuskure to sun kuskurantar da mahaifinsa wanda shine suka ce ya masa wasiya ya zama khalifan to ya za a yi ma'asumi kamar sayyidina ali a yadda suke faɗa ya yi wasiya ga wanda zai aikata irin wannan mummunan aiki sannan in sun ce sakiduna al-husayn radiyallahu anhu shine ya kuskure to wannan ya shafi zurriyarsa ga baki daya domin mun faɗi cewa kuma tabbataccen abu ne tun daga kan sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu har ƙarshen imami na ƙarshe na goma sha biyu a cikin imaman shi'a dukkan su ‘yan gidan Sayyidina Al-Husainu radiyallahu ta'ala an Sayyidina Al-Hassan an aje shi gefe guda. To shi ne malin ya yi wannan tambaya, ana buƙatar amsarta, mutum ya amsa, amsar ba za ta zama masa mai daɗi ba, abin da ake buƙata shi ne mutum ya shirya. Ƙalubale na goma, malin ya ce, ذكر الكليني في كتابه الكافي قال حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجاج عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك إني أسألك عن مسألة ها هنا أحد يسمع كلامي قال فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال يا أبا محمد سل عما بدا لك قال قلت جعلت فداك ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليه السلام قال قلت وما مصحف فاطمة عليه السلام قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت هذا والله العلم قال إنه لعلم وما هو بذاك انتهى ما ليش الكلين من بياني أكن شيء الكافي الكافي نا الكلين أو إن شيئا shine kamar littafin sahihul bukhari a wajen ahli sunna littafin sahihul bukhari a wajen ahli sunna shine littafi na biyu bayan alqur'ani al'umma ta sunna ta yi ittifaki akan cewa bayan alqur'ani mai girma to ana gabatar da sahihul bukhari akan kowane littafin da yake ba shi ba eh shine al-imamu suyuti yake ce mana wanta qadu alayhi ma yasira fa kam nara nahwahuma nasira wa laysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-qur'ani wa li hada qutila an samu wasu daga cikin malamai sun fitar da wasu hadisai a cikin sahih bukhari suka ce basu inganta ba an samu wasu sun fitar da wasu hadisai a cikin sahih muslim suka ce basu inganta ba al-imamu jawa kutni nan ake nufi الإمام الدار قطني عليه رحمة الله شين يتسد وسحديثي أكثر صحيح البخاري يتي بس إنجلت با شين نن الإمام السيدي كمام الأبار يتي أما فكم نرى نحوهما نسيرا an samu waɗanda suka zo suka yi ɗauki ga al'imamul bukhari da al'imam muslim suka ba da amsa game da dukkan waɗannan hadisai da al'imam ajjara kutni ya fitar da su ya ce ba su inganta ba to shine sai al-Imam Musyuti sai yace wa laysa fil kutubi asahhu minhum a cikin littafai babu littafan da suka kai sahihu al-Bukhari da sahihu Muslim inganci ba'da al-Qur'ani bayan al-Qur'ani wa li hada qaddima saboda haka ake gabatar da su akan littafan da ba su ba to a wurin yan shi'a littafin al-Kafi na al-Kulaini shine littafi wanda suke gabatar da shi akan kowane littafi to shi ne malam nan ya nakalto mana a cikin alkafi ya ce ya kawo isnadi haddasana iddatun min ashabina kaga a wurin malaman hadisin ahlus sunna hadisin nan tun daga nan akwai majahid a cikin sa akwai majahid kace haddasana iddatun min ashabina masu yawa daga cikin mutanen mu sun bani labari suwaye mutanen ka hadisi an kira hadisi majhuli ga ɗaliban hadisi in an ce alhadisu fihi majhulun ai fihi rajulun aw imra'atun lam yusamma ya hadisi ya kasance a cikin isnadin sa akwai mutumin da ba a san ko waye ba kaman ka ce haddathani rajulun ko haddathatni imra'atun wani mutum ya bani labari ko wata mata ta bani labari sai a ce man zaka rajulun ladhi haddathaka ومن هي تلك المرأة التي حدثتك وهي يباك حديث تشيوا حدثنا عدة من أصحابنا ما سيوا daga cikin mutanen mutum bani labari in ji shiwa in ji alkulaini a cikin alkafi an ahmad ibn muhammad yace daga ahmad dan muhammad an abdullahi al-hajjaj daga abdullahi al-hajjaj waɗannan duk ruwatu ne na shi'a an ahmad ibn umar al-halabi daga ahmad dan umar al-halabi an abi basirin qala abu basirin yace دخلت على أبي عبد الله عليه السلام شي أبو بصير يتي يا وجن أبو عبد الله أبو عبد الله شيني جعفر الصادق in sun ce abu abdullahi shine ja'far sadiq shi kuma babansa shine muhammadu bakir baban muhammadu bakir shi kuma shine aliyu ibn al-husayn zainul abidi shi kuma al-husayn husayn shine baban aliyu zainul abidi shi kuma sayyidina al-husayn babansa shine sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to yace ya shiga wajen abu abdullahi ya ce alaihi salam na ƙali nan ya in ka naƙalto abu daga masu shi to za ka naƙalto yadda suka faɗa ne amma a ƙida ahli sunna wal jama'a ba a ware wani ba annabi ba a ce masa alaihi salam ko da kun gani a cikin wasu littattafai na ahli sunna to kuskure ne da wasu malamai suka aikata amma alƙawlin rajih kamar yadda al-imam ibn al-qayyim ya tabbatar a cikin littafin tajila'ul afham fi salati wa taslimi ala khayril anam cewa ba a ware wani mutum ba annabi ba shi kadai a ce masa alaihi salam wannan lafazi ne na annabawa su kadai amma alin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa da sauran al'umma suna shiga cikin taslimi idan kama manzon Allah ta sama taslimi kamar yadda kake a tahiyya السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قام قوة تسليم أما واقع ونشي كليك عليه السلام هو أن منهج شيعي غاجبي منهجي لأن شيعة سودا كمالا نقلت واينا إن كان نقلت أبو باينا نكون كاتبتت شيبي mun gane ko har malaman mu suna da ka'ida suna cewa naqilul kufri la yu'tabaru kafira mutumin da ya nakalto kafirci wani ya fita kalmar kafirci sai ka nakalto ta da baki ko ka nakalto ta a cikin littafin ka to ba za a ce kai ma ka kafir ai Allah madaukaki ya koya mana haka ko wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun wa qalatil yahudu yadullahi maghlula naqali akai yahudawa sun ce hannun Allah kambararre ne ya Allah ya musu raddi ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha sannan ya nakalto mana ko wa qalat al yahud uzayr ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهقون قول الذين كفروا قاتلهم الله to shi ne nan sai ya ce shi abu basir ya ce ya shiga wajen abu abdullah shi ne ja'afar sadiq fa qultu lahu sai na ce masa ju'iltu fidaka ju'iltu fidaka Allah ya mai da ni fansanka wannan wata ibara ce da laraba suke amfani da ita domin su nuna maka matukar nutsewa a wajen kaularka da kuma cewa kana da dama ka aikata duk abin da ga dama da su shine ai mai ishirina yake cewa fadainahu bil arwahi law kana yubtada fa kullun bihi ba'da dhalali qalihta fadainahu bil arwahi mun ba da fansar kawunan mu da rayukan mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallam law kana yubtada in har za a fanshi annabi sallallahu alaihi wa sallam a takaice dai wannan ibara ce ta larabawa kusan mu hausawa da 'yan Najeriya ba mu da irin wannan lafizan da yawa. Lafizan mu wasu sai dai irin siyan labai ko alabaka nasara a fada ke da. Ko? Ko kuma ma'aro na larabawa in malami ne a ce a ana kallafu ko a ce a karama kallafu. Su laraba suna da irin waɗannan lafizan. To shi ne sai ya ce du'iltu fidaka Allah ya sa in zama fansa a gare ka. inni as'aluka an mas'alati ina da wata tambaya da nake son in maka ha huna ahadun yasma'u kalami ga wani nan shi ma yana jin magana ya zama shaida cewa ba ni kadai ka faɗa ma wannan magana ba قال سيسي فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر سيشي أبو عبد الله جعفر الصادق sai ya ɗaga wani labulai titir shine labulai bainahu wa baina baitin akhar tsakaninsa da wani ɗaki fattala a fihi sai ya fito ta nan sun maƙala sai ya ce ya aba muhammadin sal amma badalaka sai shi ja'far sadiq ya ce ma abu basir nan ya ce masa abu muhammad shi ne ya ce sal amma badalaka tambayi duk abin da kake bukata yi mini tambaya zan baka amsa qala sai abu basir ya ce kultu sai na ce du'iltu fidaka Allah ya sa dai in zama fansa a gare ka thumma sakata sa'atan thumma qala sannan sai ya shiru dan wani lokaci can sai ya ce mini wa inna indana la mushafa fatimata alaiha salam lallai mu muna da abin da ake ce mishi qur'anin fatima in ji ja'far sadiq kamar yadda al-kulaini yake kawowa ya kawo a cikin littafin sa al-kafi wa ma yudrihim ma mushafu fatimata alaihi alaiha salam me ya sanar da su abin da ake ce ba littafin alkur'ani na fatima qala qultu wa ma mushafu fatimata alaiha salam sai abubakar yace sai na tambayi ja'far sadiq menene ake ce ma alkur'anin fatima قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات ya ce ƙur'ani ne mushafi ne abin karantawa da ake ce masa mushafu fatima ya kai ninkin alƙur'anin ku so uku mislu ƙur'anikum hada talata marrati ya kai ƙur'anin ku so uku wallahi ma fihi min ƙur'anikum haqqun wahidun abin da ke cikinsa babu harafi ɗaya na alƙur'ani abin da mushafu fatima ta ya kunsa to babu alƙur'ani ko da harafi ɗaya ce qala sai ya ce qultu sai na ce hada wallahi ilmu ce wallahi wannan ko shine ilimi in ji abu basir qala sai ya ce innahu la ilmun yace wallahi ilimi ne in ji abu abdullah ja'far sadiq kamar yadda al-kulaini ya ruwaito wa ma huwa bidaka amma fa ba qur'anin ku bane wancan ya sake nana ta masa ba fa qur'anin ku bane wancan wannan wani qur'ani ne na daban na fatima in ta hamala yace magana ta kara mun sha faɗi cewa a imman shi'a shi magabannin shi'a limaman shi'a guda goma sha mutanen kirki iyaka 'yan shi'a sun kirkiri maganganu sun danganta zuwa gare su shi yasa shekul islam jami'a a wurare da yawa a cikin littafin sa min hajji sunan nabawiyya fi nafsi kalami shi'ati wal qadariyya yake mana bayani akan cewa ba a samu al'ummatan da suka fi jalla ƙarya su danganta ga shugabanninsu ba kamar 'yan shi'a ya sa aƙida ahlus sunna wal jama'a malaman hadisi ahlus sunna ba ta karɓar hadisin da mutumin da ya zama rafin dan shi'a saboda ƙarya ƙarya a wajensu addini suna da cikin arkanu na addininsu akwai attaqiyya attaqiyya a nuna tare ake da kai amma a zuci ba tare ake da kai a ka'idar shi'a in za su yi alwala ba su wanke kafa almasu suke shafa kafa suke amma akwai in akwai al'ammatu a wajen in sun ce al'amma suna nufin ahalin sunna gama gari in akwai a wajen kuma suna ganin ba su da rinjaye to sai su yi wanke kafa amma aqida su ba su yadda da haka aqida su wanke kafa ba shi a cikin addinin su sai dai a shafi kafa amma idan akwai al'amma a wajen to sai a wanke kafa don a shashantar da kai kaza ta duk ɗaya ake dan shi'a zai iya faɗin sunan sayyidu na abubakar a wajen idan akwai yana jin tsoro ko kuma yana ganin ba yi da galaba a wajen ce faɗa ya ce rabi Allahu anhu amma a cikin zuciyarsa ya ce la'anahullah domin ka'ida suke ko shine nan malam ya kawo wannan magana ba dole bane wannan magana ta zama ta inganta daga Ja'far Sadiq kamar yadda nayi bayani cewa aqdabun nasi ala a'immatihim ar-rafida waɗanda suka kuma shugabannin su ƙarya su zilla musu ƙarya su kirkiro musu ƙarya su danganta don su tabbatar da aƙidar su su ne a imman su ne shi'a to shine sai ma ya ce fa hal kana ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya'rifu mushaf fatimata to shin manzon Allah sallallahu ya san wannan mushaf shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mushaf fatima in kana la ya'rifuhu idan manzon Allah sallallahu bai san wannan mushafin ba har Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa fa kaifa arafahu alul bait min dunihi wa huwa rasulullah to ya akai ahlul bait suka san wannan mushafin da ake cewa mushafu Fatima alhali manzon Allah sallallahu bai sani ba kuma shi manzon Allah ne shi Allah ya aiko ku duba fa yadda aka saukar da alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsarinsa da kaddarawarsa ya sa an rubuta alkur'ani ga baki ɗaya a launi mahfuz Qur'ani yana rubuce a allahul mahfuz hadisai da riwayoyi ingantattu suka tabbatar da cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nufin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kenan sai manzo Allah Allah madaukakin sarki ya sa aka kwaso alqur'ani daga Allahul Mahfuz aka kawo shi wajen da ake cewa shi baitul izza mala'ikun da suka kawo wannan alqur'anin daga Allahul Mahfuz zuwa baitul izza a sama ta daya sai da Allah ya fanta mana su ne tafi ce bi aidi safarati shiranin bara بأيدي سفر القرآن يجرم بأيدي سفر ينا أن وسجكازو بأيدي سفرة جكازو سفر لن جمع سفير سفير أنباتنا جكاد جكازو بأيدي سفرة كرام بررة كرام ما تدرجة بررة sannan masu biyayya ga Allah dama mala'iku Allah ya siffanta mana su a la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mala'ika Jibril zai kawo masa wahayi to sai Allah ya sa shi da wasu ƴan tsaro ƴan tsaro in kana son ka gane haka kamar a ce an ɗauko kuɗi daga Central Bank Abuja za a tafi da shi Central Bank Kano ko kuma Kaduna ko kuma Bauchi ko kuma dai Central Bank na wata jiha walillahi masalul a'la to kalle yadda suke tsaro to haka ake zuwa da manzon Allah ake kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wahayi ba abin wasa bane to ya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san wannan mushafin ba da ake ce masa mushafin fatima وإن كان يعرفه فلماذا أخفاه عن الأمة إن كما كاتي من ذا الله تسمى يا تنوان مصعف النفاطمة ويا أكا يقول مع الأمة والله يقول كما ألا ناشيوا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو تقراء رسالاته والله يعصمك من الناس ya ayyuhar rasulu ya kai manzo kiran da Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan cikin girmamawa baya faɗin sunan balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da duk abinda aka aiko ka da shi daga ubangijinka wa in lam taf'al idan baka aikata abinda aka ce ka yin nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai koyi ba shi yasa daga cikin shurutun nabi akwai me akwai al-iblahu manzo daga cikin sharɗansa akwai isar da sakon Allah babu wani annabi ko manzon da Allah subhanahu wata'ala zai aiko shi ya ɓoye wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi da ya faɗa babu Allah ya ce wa manzo Allah sama ka isar da abin da muka ce ka yi daga ubangijinka wa in lam taf'al idan ko baka yi ba fa ma ballagta risalatahu to baka isar da gabaki ɗaya sakon Allah a wannan ayar duk da ba muhallin bayanin bane amma tun da ya kawo ayar akwai wannan ayar ita kanta in shi'a suna ɗaukata a matsayin wata aya ta shubha ko tana cin ayoyin da suka tabbatar ma da na ali khalifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dalilin saukarta wal iyad billah da Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana sayyiduna ali ibn abi talib a matsayin khalifa bayan sa sai manzon sama ya ji tsoron sayyiduna abubakar da umar zai sanya faɗa cewa aliyun khalifati ba ali aliyu ne khalifa bayana to shine wasi Allah ya ce masa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'timuka min an-nas a tafsirin shi a ce ce ka Abi Bakr wa Umar wa ghayrihim Allah zai tsare ka daga mutane mutanen nan sune Abubakar da Umar da kuma sauran irin waɗanda kake jin tsoron su kaga wannan tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon da sama ya ji a ransa zai yi itimanin wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da shi wannan ya fitar da shi daga annabi domin Allah mana gudu ya ce fasda bima tu'mar wa a'rif 'an al-mushriki fasda bima tu'mar ka fito fili gaba da gaba ka fito fili ka isar da abin da aka ce ka isar mushrikai kuma ka kauda kai daga barin to ka ga manzo Allah sallama ba ruwan shi da wannan mushafi na Fatima ke in kuma ka ce manzo Allah sallama ya san shi to ga wata tambayar me yasa manzo Allah sallama bai nuna ma al'umma wannan mushafin ba ya karantar da su abin da ke hannunmu na alqur'ani mai surori ɗari da goma sha hudu wanda aka buɗe shi da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aka rufe shi da minal jinnati wan nas shine alqur'ani shine alqur'ani to wannan kalubale na goma kenan shin manzo Allah sallallahu alaihi ya san wannan mushafin sai ka ce a'a bai san shi ba to sai a tambaye ka sai a ce to ya aka yi alul baiti suka sani kuma manzo Allah sama shine manzon Allah in ka ce ai ya sani to sai mu sake tambaye ka sai mu ce a to me yasa manzo Allah sama ya boye ma al'ummar sa kana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa kenan ya boye wani abu da Allah subhanahu wataala yace ya ita alhali Allah ya umurce shi yace ya ayyuhar rasulu balligh ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس kun ga wannan tambaya ce mai kama kwakwalwa ƙalubale na sha ɗaya في الجزء الأول من كتاب الكافي للكلين أسماء الرجال الذين نقلوا للشيعة أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونقلوا أقوال أهل البيت ومنها الأسماء التالية ما لن يشي أتكن جزئي نفرقو أتكن للتافن الكافين الكلين ولن للتافن ديه قباتا a cikinsa akwai asma'ur rijalin ladina naqalu lishi'ati ahadithar rasul sallallahu alaihi wasallam sunayen an ambaci sunayen waɗanda suka ruwaito mashi'a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan da ƴan shi'a suka yi da su ƴan shi'a suna da wata ka'ida dukkan hadisin da bai fito daga silsila ahlul baiti ba to suna raddin a wannan ka'ida su ce daga cikin qawaid nasu da suke kafan hadisi dole sai hadisi ya fito daga ahlul bait a ce an Ja'far as-Sadiq an Ja'far as-Sadiq ko a ce an Muhammad al-Baqir ko an Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib to sannan hadisi ya zama karfafe a wajen su wannan haka yake to a cikin silsilar waɗanda suke waito hadisai akwai sunayen waɗanda suka ruwaito wa naqlu aqwala ahli albayt kuma waɗannan mutanen da za a ambaci sunansu a matsayin misalai su suka ruwaito maganganun ahli albayt wa min hal asma'u at-taliyatu daga shi akwai sunaye kamar haka akwai mufaddal ibn umar kuji mufaddal ibn umar أحمد بن عمر الحلبي كل غنى أحمد بن محمد الحلبي أن أمتش أتشون قول إن مكا كان كان مصحف فاطمة كنت نو أخي عمر بن عبان أخي عمر بن أزينة أخي عمر بن عبد العزيز akwai ibrahim ibn umar za ku ga ya muku nasba ni kuma ina taya muku a abubuwa ya kamata wa min kal asma'u taliyatu to shi ya zama badali mufassal ibn umar أحمد بن عمر الحنبي عمر بن أبان عمر بن أزينة عمر بن عبد العزيز إبراهيم بن عمر عمر بن حنظلة موسى بن عمر العباس بن عمر والجامع بين هذه الأسماء واسم عمر إن كنت وقت السنة ينجي أكا أنبتا با وند با عمر عزيز سواء كان اسم الراوي كان اسم الراوي أو اسم أبيه daidai ne ko sunan shi kanshi mai riwayar kamar wa kamar Umar bin Abban kamar Umar bin Uzaina kamar Umar bin Abdul Aziz kamar Umar bin Anzala dukkan su waɗannan sunaye su Umar Umar Umar kuma su suka ruwaito ma ƴan shi'a hadisan su kuma sunayen su Umar ko kuma sunayen baban su kamar wa kamar Mufaddal ibn Umar kamar kamar kamar Ibrahim ibn Umar ko kaman Musa bin Umar, kaman Al-Abbas bin Umar, dukkan waɗannan ubanninsu sunansu ba, sunayensu Umar Umar. To shi ne sai Mala ya ce, Falima za ta san ma ha'ula ibismi Umar, waɗannan masu riwayar na shi'a, me yasa aka samu kuma suna Umar? kamar yanzu misali kawai sai ka zo kana karanta littafin sunna sai ga wani sunan shi fir'aunu ko abu jahal ko abu lahab zai yi wa haka kaga ba zai yi ka'ida ita ce mun sha faɗa duk mutumin da ka sa ma ɗanka sunan shi ba ka ita da shi ne har satin da ya wuce ne mana bayani nake cewa ana sa suna saboda tafa'uli tafa'uli fata na gari in ka haifi ɗa ko ya kana sa ma 'ya'yan suna saboda fatan su zama kamar wanda ka sa musu sunansu shine nace ko dai tafa'ulun bil tarikh ko kuma tafa'ulun bil ma'ana ko dai ya zama kana fatan tarihi mai kyau na wannan mai sunan na asali to shi ma ɗanka ya ɗauka ya koyi da shi ko kuma me ko kuma a'a ma'anar sunan na buga mana misali nace kamar alhassan in ka sa ma ɗanka suna alhassan kaga a cikin sunan sai a ce Allahumma ij'alhu hakanan mai kyau farko ai manzo Allah ta sarma lokacin da aka haifi sayyidina al-Hasan sayyidina Ali yazo ya faɗa masa yace an yi haihuwa na na Fatima ta haihu radiyallahu ta'ala an manzo sun yace me aka samu yace an samu namiji sai manzo sun yace ma za sammaitumu me kuka sa masa suna ya sunan ya sunan jinjir yace harbun ta ce ya yi maza su ne ce wal hasan ke sunansa alhassan yi canza masa suna yaki ya ba suna ba ne mai daɗi Allah raba mu da yaki aka tashi haihuwar sai na alkusai ya zo ya faɗa ma manzan da sunan manzan sun ce me aka samu yake an kuma samun namiji ya ce ma za san mai tumuhu me kuka samu sai sake cewa haƙun ce yaki manzan da sun ce bal huwa alkusai shi ne mai kyau haka haka bai kai wancan kyau kaga tafa'uli ce to me yasa waɗannan arruwa din aka sa musu sunayen umar umar umar umar umar kuma masu riwaya kaga wannan akwai tukka da warwar ya zama kaman karin maganar larabawa da suke faɗi lokacin suke ma manzo Allah su sama ingilanci yasubbu aba ana wa yastaqbilu qiblata sai ya zagi iyayenmu sannan kuma ya kallon mana alƙibla wai ka'aba ta su ci ka ji mushrikai wai mushrikai wai ka'aba ta su ci so da kada manzo Allah su sama Allah ya ce ya kalli ka'aba sai suka koma suka suka cewa ya subbu aba ana wa yastaqbilu qiblatana yana zagin mana iyaye amma kuma yana fuskantar mana alƙibla ai ba ta ku bace to shine malamin wannan tambayar me yasa aka kira waɗannan masu riwaya na 'yan shi'a da sunan Umar ko kuma ba ubanninsu sunansu Umar Umar Umar Umar wannan ma tambaya قالوبالي نشابي يقول سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ويقول عز وجل والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس ما يقول ونن تنبير ko wannan kalubalen da waɗannan ayoyin ayoyin farko na suratul baqara ce wa bashir sabirina Allah ya ce ka yi bishara ga masu yin haƙuri ka yi bishara ga masu yin haƙuri haƙuri shine ka danna damuwarka a lokacin da aka shiga cikin damuwar kamar da al'amarinka zuwa ga Allah shine as-sabr damuwa akwai ta ina misalin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ji ya'yansa rasuwa suke yi jab da manzo Allah sallallahu rayuwar shi ta zo karshe ya fi shekara hamsin da wani abu sai Allah ya sake ba shi da ya sa masa suna Ibrahim Ibrahim ya watanni sai ya rasu manzo Allah sama yayi hawaye ya zubar da hawaye sai sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu sai ya kalle shi sai ce ya rasulullahi ama kunta tanhana anin na'i ya ma'aikin Allah ba ashe ba ka hana mu kukan mutuwa ba manzo Allah sai ya ce bala innaha rahmat ce kwarai na hana ku yi amma ni abin da nake yi ina yi ne a matsayin tausayi tausayi ne nake yi na wannan dan karamin yaro gashi Allah madaukakin sarki ya karɓi kayansa to shine sai manzon sama yana hawaye sai yace innal qalba la yahzanu wa innal ayna la tadma'u wa la naqulu illa ma yurdi rabbana subhanahu wa inna li firaqika ya ibrahimu la mahzununa sai innal qalba la yahzanu lalle zuciya tana cikin damuwa yau wa inna la'ayna la tadma'u ido kuma yana zubar da hawa amma ba za mu faɗi komai ba sai abin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi lallai mu tabbas yau muna cikin damuwa rabuwa da kai ya Ibrahim kaga hakuri ce amma ita ba waccan matar da ɗanta ya mutu ce ta je ta tare a makabarta ta tare a bakin kabarinsa kullum kuka kullum ihu kullum birgima manzon da sama an gama sallah wata rana ya zo zai wuce sai ya ganta a makabartar baki ulgharqadi makabartar madina ce sai ya ce mata ya fulana isbiri wahtasi ce ya ke wanci ki yi haƙuri ki nemi Allah ya baki lada da wannan musibar da ya jarabe ki da ita mai sai ta ce ilaika anni fa innahu lam yusibka ma asaba ki dalla ta suka kyale ni ko ni rabu da ni abin da ya faru da ni ba kai ya shafa ba shi yasa sai manzon sama ya kauce ya ba ta wuce manzon sama ya wuce ya tafi gida sai aka ce mata kin san kowa kika ma haka sai ce wallahi bata sani ba sai jikin ta ya dawo jinin ta ya dawo cikin jikinta aka ce mata ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai hankalin ta ya tashi domin a lokacin Allah na iya sokar da aya a la'ane ta ta ruga da gudu ta tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai riwaya ta ce falam tajid indahu bawwaban a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan tsaro ta shiga ta ce wallahi ban san kai bane ya ma'aikin Allah kai yi haƙuri don su ne ce inna ba sabru inda sadmatin ula tun farko ya kamata ki haƙuri da aka baki haƙuri ba ke yanzu da kika gano wanda ya baki haƙuri ba so daga daidai lokacin da musiba ta afku gare ka ba a ce ba za ka damu ba amma kuma bai kamata kuma ka ci gaba da ihu ba har kai ƙarar Allah wajen bayinsa kana iyo ko ai ta jaddada wannan musibar an yi ma mutum mutuwa shike ne ta jaddada musibar har ma ya zama mutuwa ana da wani abu da aka yi maki duk shekara sai an yi bikin tuno wannan mutuwar wannan ba tsarin musulunci ba tuno mutuwar wane shekara da shekara ko lokaci bayan lokaci asalinsa kiristoci ke wane ya mutu saboda haka ranar mutuwarsa ta zama ranar tunawa ko kuma wane ran kaza aka haife shi wannan ranar ta zama ranar tunawa duk waɗannan daga kiristoci aka samu kiristoci suke kirsimeti su ma kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya su yi a cikin injila ba shi yasa an ka samu yan orthodox asalin kiristoci waɗanda suke ƙoƙarin bin usul na kiristanci ba ta kirsimeti ba su yi da kirsimeti ba so da kirsimeti bid'a ne a cikin addini to shi yasa da almawasim da alma'atim duk ba a yadda da su ba almawasim bukukuwan bikin daɗi bukukuwan daɗi tunowa da haihuwar wani tunowa da rana kaza wani abu kaza mai daɗi ya faru da wani shi na ake ce mishi mausim jam'insa sai a ce mawasim tunowa da bakin cikin rabuwa da wani shi kuma sunan sama'atam jam'in sama'atim dukkanin su ba su a cikin musulunci musulunci bai da su haƙuri ake bukatar to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce bashir sabiri kayi bishara ga masu haƙuri su waye alladina idza asabatuhum musibatu sune waɗanda idan musiba ta same su tashin farko sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un natsuwa natsuwa ta baka dama kai istirja'i wannan abin da manzon sama ya karantar da nana ummu salama radiyallahu ta'ala anha ke mijinta abu salama ya rasu manzon sama ya je mata ta'aziyya sai tana kuka ta ce ina ita ina samun miji kaman Abu Salama manzon sai ya ce a a ki istirja'i ki ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khayran minha ta faɗi waɗannan sai gashi akhlafa Allahu laha khayran min zawjiha Abi Salama wa huwa man rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musanja mata da Abu Salama ta auri Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi tana cin ummahatul mu'minin sai ga ta zama uwar mummunai ula'ika alaihim salawatun min rabbihim masu yin istirja'i su koma zuwa ga Allah a lokacin da musiba ta dame ta same su akwai salatai daga Allah salatin da Allah zai ma bayinsa shine ya ambace ka fil mala'il a'la ya ambace ka a can sama a wajen mala'iku masu daraja a ambaci sunanka a kuma yabe ka wa rahmatun kuma suna da wani jin kai daga Allah za su samu jin kai daga Allah masu yin haka wa ulaika humul muhtaduna kuma masu yin haka sune shiryayyu dan uwa ku ji sufofin da Allah ya ba su ulaika alaihim salawatun min rabbihim sai wa rahmatun ay min rabbihim sannan wa ulaika humul muhtadun waɗannan su kadai ne shiryayyu wa ulaika humul muhtadun ba a ce wa ulaika hum muhtadun ba wanda ya san larabci ya san irin ibarar da aka yi amfani da ita ana tana fa'idantar da alhasu da alhasu ana nufin su kadai ne shiryayyu waɗanda ba su yin irin nasu batattu ne ke na mafhumul mukhalafa kenan na magana wa yaqulu azza wa jalla was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's Allah yana lissafo mummunai da siffofin su yace su ne masu yin hakuri fil ba'sa'i a game da damuwar da ta same su ta alba'ata damuwar da ta same su ta dukiya malamai suka ce alba'ata fil amwal wadarra da cuta fil anfusi a rayukansu wahinan ba'at sannan lokacin da suka shiga cikin damuwa suna yin hakuri ba ta yin raki alamar raki ba ta bayyana a gare su suna yin aiki da faɗin al'imamu shafi da yake cewa wa kun rajulan alal ahwali jalidan wa shi matuka samahatu wal wafa'u ce ka zama namiji wanda yake haƙuri da gwagwarmaya rayuwa ita rayuwa ta gwagwarmaya ce shi yasa takarai takarai ba zai iya haƙuri da gwagwarmayar rayuwa ba sai ya ce bari ya sha fiya fiya ya mutu duk wanda ya sha fiya fiya ya mutu ko ya sha takarai ne ita wannan rayuwa rayuwa ce ta gwagwarmaya gwagwarmaya ce a cikin المرء يصاب مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمته فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه musibu haka za ta samun bawa da yawa ba za ta ƙare ba haske mutum ya tsinci kansa a cikin kabari haske an rufe shi a cikin kabari to ranar musiba ka ta ƙare in kai mummuni ne ce wanda Allah ya masa jinkirin musiba sai ya ganin musibar ga waninsa amma zai damu ai shi ko wanda Allah subhanahu wataala ke sanya gaggauta masa musibarsa sai ta faru akan kansa sai ka musibin rayuwa ba su kare me sanya samu rayuwar duniya a matsayin wata alewa mai zaƙi ya sha kullum mahaukaci ne جدلت على قدر وأنت تريدها سطوا من الآلام والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار أوهل الدنيا أقوى على العلو أتشوى على العلو لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد الكبد وهلع سرانت دكفتو شيئا نبكي من المتم wannan an da ihun da yaro ke yi to manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shedan ne ke mun tsallan mutum wato ka shigo duniya gwagwarmaya sai ya kaga a likita a su a likitocin yaro bai kukan ba ma damuwa ake yi suna zan shedan ya wuntsile shi manzo Allah sallallahu ya ce mutum biyu ne a cikin halittar Allah shedan bai wuntsile su da nana Maryamu da kuma ɗanta sayyidina Isa alaihi salam sukan wannan Allah ya tsere su daga muntalin shida amma dai ne ya muntale mu ba gani ko to rayuwa haka take tun daga nan zai muntale ka ka shigo wahala ke to shine sai mala yace wa dhukira fi nahj al balagha an ambata a cikin littafin nahj al balagha وقال علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم أرويت أشن نهج البلاغة شوى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا فإباية رسول من زن الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه ينام غنى من زن الله صلى الله عليه وسلم يشي لولا أنك نهيت عن الجدد بعد جنك هنا ينغاش متوابا وأمرت بالصبر كما كان ين كي كان أمرت أي حقوري لأنفدنا عليك ما الشؤون والله دا هو bukukuwa ya ƙare a kanka ruwan bukukuwa ne ta tunowa muna hawaye da mutuwarka muna tuno mutuwarka to da mun yi haka in ji sai na ku jiwa a cikin nahajin balaga bai لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفدنا عليك ماء الشؤون وذكر أيضا كما أن أنبتا في نهج البلاغة أن عليا قال سيدنا علي من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله duk mutumin da ya buga hannunsa a kan cinyarsa saboda ya shiga cikin musiba aikin shi ya lalace gabaki daya yana cin na hajjul balaga abin zai baka mamaki mana waɗannan littafan wai ba a karantawa ba a karanta su ne ko ko koye musu ake yi ba a karanta musu shi sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yace من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله duk mutumin da ya buga hannunsa a kan cinyarsa saboda musiba mutuwa kai wata musiba kowace irin musiba ce inda musibatin nan man baraba yadahu inda musibatin an nikratu fi siyaki shafi ta ummu a malaman musulma ce an faɗi na kira sannan aka zo aka faɗi an faɗi sharaɗi sannan aka kawo na kira man daraba yadahu inda musibatin faqad habita amalu duk mutumin da ya buga hannunsa akan cinyarsa saboda musiba haka ha ba haka suke yi ba haka ake yi ko ko kuma suna dukan kirji ranar karbala ko ba ku kallo a talabijin ni a talabijin nake gani ban ganin naku na najeriya a talabijin nake وقال وقد قال الحسين لأخته زينب في كربلاء سنن an ruwaito cewa sayyiduna al-Husayn radiyallahu anhu ya faɗan maɗi ƴan uwarsa Zainab fi Karbala a wajen da ake ce mishi Karbala inda aka kashe sayyiduna al-Husayn radiyallahu anhu Karbala yanzu wani gari ne a cikin ƙasar Iraq gari ne a ƙasar Iraq كما نقله صاحب منتهى الآمال بالفارسية وترجمته بالعربية kamar yadda mai littafin muntaha al'amal shi ma littafi ne na shi'a ya ambata da yaren farisanci yaren mutanen iraq ga fassararsa da larabci ya ukuci aka ce sayyidina al-husain radiyallahu anhu a lokacin da za a kashe shi a karbala ya wasiya ga yan uwarsa zainab ya ce ya ke yan uwata ahlifuki billahi alaiki an tuhafizi ala hadha al-halaki yace na rantse miki da Allah na gama ki da Allah ki kiyaye wannan rantsuwar tawa kar ta zama ta banza idan kutiltu idan aka kashe ni fala ta shuqqi alayya aljayba to kacci ya ga riga saboda mutuwa wala tukhammishi wajhaki sannan kacci rika yaga fuskarki bi alfariki da kumbunanki ولا تنادي بالويل والثبور على شهادتي sannan kakkirka cewa wayyo Allah bana ya tabbata a gare ni ya musiba ta ala shahadati akan shahadar da zai shahada zan yi yau wasiyarwa sayyiduna al-husayn radiyallahu anhu zuwa ga zuwa ga ƴan uwansa Zainab dukkan wani wanda zai yi ihu game da kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu anhu ya kai wannan yan uwar ta Zainabu a gabanta abin ya faru ga wasiyar da ya mata shin ita kada ya ma wasiya hmm? ya ma kowa wasiya ko shi kuma shin shi ya kirkiro wannan ya hana a a aiki da abin da kakanta ya umarni da shi me kakanta ya ce laisa minna man daraba al-hududa وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية duk mutumin da musiba ta zo ya rika dukan fuskarta wai shi ya shiga cikin musiba ya rika yaga riguna sannan ya rika maganganu na jahiliya mazan su ne ce baya cikin mabiyan mu an fitar da shi kaga abin da manzon sama ya faɗa sai mu kalli kuma waɗannan wasiyoyin ga na sayyiduna ali sannan ga na sayyidina al-husayn radiyallahu anhu lokaci yayi amma bari mu karanta wannan yana da muhimmanci wa naqala abu ja'far al-qunni wani isba ce zuwa ga qum qum gari ne a iran shine garin kamar ilimi sosai ya fi tehran zama garin ayatul lahawi ja'atin ونقل أبو جعفر القمي نسبة لزواج قم سنة كما قم المقدسة suna da hauza sun an ce hauza a wajen 'yan shi'a babban makaranta kamar misali zawiya a wajen sufaye su suna cewa hauza su kuma sufaye suna cewa zawiya to abu ja'far milkunni ya ce anna amiral mu'minina alaihi salam qa ya ce amirul mu'minina in suka ce amirul mu'minina suka ce suna nufin sayyidina ali ce قال فيما فيما علم به أصحابه يا فدا cikin abin da ya sanar da sahabbansa mutanen sai ce la talbasu sawada ke kada ku take ku sa bakaken kaya fa innahu libasu fir'auna kifafin fir'auna ne in ji sai na ayi wannan magana tana cikin man la yahzuhu al-faqir man la ya hazuhu al-faqih yana cin al-kutub sitta na shi'a ku ji ba bari sake ne mai tawa la talbasu sawadan kakkuta baƙaƙen kaya fa innahu libasu fir'auna domin baƙaƙen kaya kayan fir'auni in zuwa in ji sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala an to kaga waɗannan duk zan ce muku wannan yana da muhimmanci ya ya tsawaita bayani a game da shi insha Allah za mu tsaya a nan sai kuma karatu na gaba sai mu ci gaba insha Allah ina jin karatu ɗaya kila ya rage mana ko biyu a kafin aji za mu za mu tsaya insha Allah a nan mun tsaya kenan a nan sai sati ne zuwa sai mu ci gaba amma ku kiyaye wannan fa la talbasu sawada fa innahu libasu fir'auna kan ku ta baƙaƙen kaya kwata-kwata kan ku ta in ji sai na Ali ya ce ta a ta bakaken kaya har ba sai na Umar ya faɗa ba sai na Abubakar bane sai na Ali ya ce kuma ba a cin sayo Bukhari ba ba a cin sayo Muslim ba ba a cikin sunan na Abi Dawud ko sunan na At-Tirmidhi ko na An-Nasa'i ko na Ibn Majah ba ya cin Al-Muwatta ba ya cin Al-Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal ba ya cin sunan Darqutni ba ya cin sunan Al-Baihaqi duk ba ya cin kutubus sunna amma a cikin littafi umda daga cikin littafan shi'a man la ya hazuhu faqihu na abu ja'far al-qummi ibnu baba wai muhammad ibnu baba wai al-qummi ya faɗi wannan ya faɗa yake la talbasu sawada fa innahu libasu fir'aun kaga abin yana da sauran haddacewa kowa ma zai iya haddace shi to Allah ya Allah mana da yake shige ta da Allah ya fahimtar da mu ya ƙara fahimtar da mu kuma ya mana gamdakatar Allah subhanahu wata'ala ya tsare mana aqidar mu ya tsare mana ɗabi'un mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga talalafiya ko kuma kaucewa daga daidai ko zamiye Allah ya tsare mu daga musibin zamani sannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu yayi albarka a cikinta ya ba mu ruwan sama mai amfani sannan kuma ya ba mu amfanin gona wanda za mu ci kuma mu bauta masa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وان ديك تنبيا يي ko babu mu tashi wa alaikum salam na'am Hmm. abin da yana tambaya akan hadisin da ya ce ka a yi kukan mutuwa ba abin da aka hana shi ne an hana a yi ihu da kururuwa da hayaniya da daka tsalle ina jin wasu shekaru can baya da suka wuce wata rana na sha ba mutane labari na zo zan tafi makaranta yana jin gina firamare wata mata ya wata ta mutu daga asibiti suka je suka da ita a gagawa kuma shi ne ma zan mutuwa ba matan nan fa daga mota ta kanta tsohuwa ce ko a lokacin na jin ta kai shekara 60 ta duro daga saman mota kafin a sako da gawa su suka ɗauko gawa daga asibiti ta duro ta ɗora hannunta a kai haka tana wayo Allah ka jakku cin min gaggawa ka jakku cin min gaggawa sunan mace ka jakku bambanta ba wai ka jakku ta mata gaggawa ya akai ta mutu yanzu kare irin na kirista kenan kiristoci sai kaji suna oh god why eh why why me wai me yasa mutuwa ta shafe take da alaka da ita to to kaga abin da aka hana kenan amma yin hawaye dan an mutu ba laifi ba ne amma za ka iya shishekan mutuwa amma mutum ya ta tsalle yana ihu ko ya sa wasu kaya shikenan sai a je a sa kaya lokacin da ya kowa ya mutu a ya rika raba wasu kaya ko masu ruwan kwai ne ko bakake ne aka rika raba a ofis ne mutane su rika saboda ya kowa ya mutu ko ba san farin ciki ma muka yi ba sun sani ma kai da ai mun bayyana ai to shine wannan so da ba a hana kuka ba abin da aka hana shine kwakwazo da kururuwa da kuma hayaniya a lokacin da aka yi mutuwa na
وراء أنك نعيش عن الجد eh eh shine yace laula annaka nahaita anil jadal ba da dan ka hana yin ka hana yin me na faɗa ba da rakin mutuwa ba wa amarta bis sabri kuma kayi umarni da ayi hakuri to da amfadna alayka ma ashuni to da sai mun karar da ruwan rayuwa ga baki ɗaya ruwan ruwan bikin mutuwa sosai wato sai mun ta hawaye ha hawayen mai ƙari ka ana yin raki ka yi umarni da a yi haƙuri raki kishiyar haƙuri haƙuri kishiyar raki ko ya hana a yi raki ya ce a yi ne haƙuri to ba da dan wannan umarnin da wancan hannun ba da sai mun karar da ruwan idan mu gabaci ɗaya wajen yi maka kuka
Ara shi wannan abin da ya ce,
na'am nan da a ciki na aka ce, na ƙarar ciki, wanda ta sa da za su kalla a wasu kuma gaskiya aka ce warawa, idan sun kula ta ba ne ko ba ne ba.
a a duka abu ɗaya ne ai warawahu ai an- kamar yadda Wanda ya gaba da shi, alhurru al'amili ba a so mu zo, fi wasa'il shi'a sunan littafin su alhurru al'amili a yi da eh sunan littafin sa wasa'il shi'a na'am wa alaikum salam ya halatta mana ya halatta mata in sallar gawa da shi abinda aka hana shi ne ba za su bi gawar nana ishe radiyallahu anha lokacin da wani sahabi ya rasu sai ta ce a aje mata a aje shi a cikin masallaci su zo su masa sallah sai aka samu su suna dan gunguniya za a yi haka sai ta ce innakum tansawna bi sur'a sai kun cika saurin mantuwa ce sahabi wane ya rasu manzo Allah sallama ya aje shi a masallaci an masa sallah hadda mu sannan lokacin da manzo Allah sallama ya rasu manzo Allah sallama ba a masa salatul jama'a ba mutane tawaga tawaga ko eh tawaga suka rika zuwa suna masa sallah to cikin waɗanda suka yi masa sallah hadda matan saboda ya halatta mata su bi sallar gawa amma bai halatta su ɗau gawa a tafi da su makabarta ba shi ne abin da bai halatta mun gani sai ai sai- sai- sai ai abin ka sai ka faɗi sunan wanda ya ce yanzu ne mai zan ce ko labari kyau kake ba mu mu ƙari dukan mu kuma gaya mana
to mu ce to akai ka ji an ce kila za a yi ko ba za a yi ba. kuma ka faɗi wanda ba ka yi da wanda ya faɗi ba za a yi to shi ke na aiki shi.
ka ga da kai tambayar ka ba ka faɗi sunan kowa ba wata kila mu saba eh amma tun da ka faɗi sunan wani to ka gani kuma ba zan zo in faɗa in ce kaza ba kila na saba mishi kila kuma in ta saba mishi in na saba mishi wasu ba za su fahimta ko to amma da ka bar shi a ɓoye sai kawai mu mu mu in- in- in daidai ne sai in ce daidai ne ko ko ba daidai ba ne shi wato a cikin ladabin tambaya fa'ida ce wannan gabaki ɗayan mu fa'idantu da ita ba ka faɗi ka ce wane ka faɗi sunansa ka ce ya ce kaza kuma wannan nan an yi rayuwa tare da shi da kamar wani littafi ta ambata ka ce ka karanta a littafi kaza to kaga wannan littafin ba wanda ya san kila ma ma'anar cikin mutane ba wanda ya san littafin ko ba wanda ya san sunan shi to zai a yi ta shagali na bayanin ilimi a ciki amma malami mu'asir wanda ya rayu a cikin al'umma mutane sun san shi ba ka yi kai to maganar ta ce a yi mata hukunci saboda mutane da yawa ba su da mutane ba kowa ba ne zai zama ya iya fahimtar bayani ka gane ilimin hadisi to ban ji ba fa na'am ƙa'idoji ko da yawa mana ƙa'idoji da yawa mana za ka ji a gaba za ka ji a gaba inda yan shi'a su da kan suke cewa allan mu fa allan su fa daban da namu shi komai nasu daban da namu haka suka faɗi a ciki za mu karanta a cikin nan da izinin Allah to sai mu sallar hadisi ne za a yi tifaki a kansa kan wannan mushaf kuma da fatima ya nuna haka yi cewa ya yi uku da Qur'ani ko amma ba wani har so uku ba harafi ko ɗaya da ya daidai a cikin da Al-Qur'ani kaga
to kaga wannan ke ban ji ba eh shi ne na ce maka damu ahalus sunna ne hadisin ma ba za a karɓe shi ba saboda ya ce haddatana ijjatun min ashabina in malamin hadisi ya zo sai ya hukunci sai ya ce fi hadisun da'ifun li anna fihi majahila shi ke na hadisin ya tashi aiki to ma su kaga suna tafi sun ruwaito abin su kuma su ansa so da ba su da wata ka'ida da suke tafiya a kan ka gane wallahu a'lam اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين